الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا درسنا هدو كان وتا goma ga watan hudu shekara ta 1443 wanda ya dace da sha biyar ga watan sha daya shekara ta 2021 miladiya za mu tashi akan a aya ta goma sha ɗaya kenan insha Allah ko ko ashirin da ɗaya goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratu alfurqan muna darasi na hudu kamar yadda na yi bayani da yardar Allah ƙaran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا نعم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا إذا ذا إيتنا ومن سيعني أكن a wannan aya da aran mai karanta mana ta ƙarshe yayin da Allah maɗaukin sarki yake mayar da martani ga kafirai da suke cewa wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa ya za a ce yana cin abinci kuma a matsayinsa na annabi ya za a yi kuma a ce yana irin waɗannan mu'amaloli na mutane suka ce a'a to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da martani a wannan aya wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ai ba mu turo wasu manzanni kafin kai ba face sai ya zamanto manzanni ne maciya abinci suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa Allah ya ce mun sanya sashin ku tsakanin sashi da sashi ya zama fitina mun yi wannan mu gani za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba wa kana rabbuka basira lallai ubangijinka yana nan yana ganin dukkan abubuwan da mutane suke aikatawa a nan gurin Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari ne cewa dukkan manzanni ar-rusul al-mutaqaddimin manzannin da suka gabata dukkansu suna cin abinci kuma suna buƙatar wato takawa su je har kasuwa ya ce wa yamshu na fil aswaq bukata ta ɗan adam ta kan sa su je kasuwa su yi cefane ko kuma su je kasuwa su kasa kaya ko kuma su je kasuwa su saya littakassubi wa tijarati kenan wannan imam ibn kasir yake cewa walaysa zalika bimunafin li halihim wa mansibihim zuwan annabi ko manzo ya je kasuwa ko kuma ya ci abinci wannan bai rage darajarsa da matsayinsa ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa manzanninsa sifofi waɗanda suke kyawawa da ɗabi'u na ƙwarai da al'aƙwalul fadila wal a'malul kamila Allah ya ba su zance mai falala da ayyuka cikakku sannan kuma suna da abubuwa waɗanda suke tabbatar da cewa su ɗin aikakku ne daga Allah wanda duk wani mai hankali zilubbin salimin wa basiratin mustaqima zai tabbatar cewa waɗannan manzanni abinda suka zo da shi gaskiya ne shi yasa Allah tabaraka ta'ala wata ara ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ai ba mu turo wasu kafin kai bayan manzon Allah a ce mazaje ne irinka muna yi musu wahayi min ahlil qura Allah ce waje Allah ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun ai mun jarrabi sashen ku da sashi wa balauna ba'dakum bi ba'din muka jefa ku cikin ibtila'i don mu gane wane ne zai yi haƙuri kuma waye zai yi da'a waye kuma zai saba Allah lina'lama man yuti man yuti'u mimman ya'si mu gane waye zai yi da'a waye zai saba Allah jarabawa ce Allah ya mana wa kana rabbuka basira lalle Allah wato mai gani ne dangane da wato abinda mutane suke aikatawa kuma shi Allah mai basira ne mai gani ga wanda ya cancanci a yi masa wahayi a cikin annabawa bi man yastahiqu an yuha ilaihi kama yadda Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin ina wato a wato wace aya ce ba ni sunan shi a ina ya kamata ya ajiye wani annabi daga cikin annabawa wa man yastahiqu an yahdiyahu Allah sannan waye ya cancanta Allah ya shiryar da su ya shiryar da shi waye kuma bai cancanta Allah ya shiryar da shi ba Iyad ibn Himar ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa Allah ya ce inni mubtalika wa mubtali wa, wa, mubtali bika ni zan jarabe ka kuma zan jarabi wasu da kai Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to rayuwa gabaki ɗayan ta jarabawa ce kamar yadda Allah madaukin sarki yace tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ya halicci rayuwa da mutuwa ba don komai ba sai don me sai don wato ya ga wane ne zai fi kyautata aiki wato a cikinku um, ni a iya sani na a wannan ayar za mu tashi ko? بل كذبوا بساعة مني كو وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا منكرا har muka yi bayani akan taghayyuzan wa zafira kalmar zafira a idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranina eh kuma tasdiquna sarfan wala nasra oke ita ce aka tsallake aya ta nawa sai dai sha tara ko? yawwa ba sha ɗaya ba a faƙar kazzabukun bi mata na haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari cewa ai waɗannan kafirai sun ƙaryata ku dangane da abin da kuke wato faɗa ya ce faƙar kazzabukun ai faƙar kazzabakum alladhina abattum a nan idan an zo tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da gumaka da itatuwa da aka bautawa ba Allah ba zai ce da su a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dallu sabil ko kuka batar da waɗannan bayi ko ku su suka bata itacen da ka bautawa gunkin da ka bautawa Allah zai Allah ya ce za su yi magana za a yi musu harshe su yi magana za su ce a a ya ubangiji ba mu muka saka to sai an sai an mana tallafi ko kun taba ne za su ce ba mu muka ba mu muka sa su su bauta mana ba ya ubangiji to shine Allah zai ce yace hakika sun karyata ku dangane da abin da kuke faɗa a kuna raya cewa su waɗannan gumaka ɗin waliyai ne masoya ne a gare ku kuma suna ƙara muku sanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa man azallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وما تستطيعون صرفا ولا نصرا su guma kan za ce a aya ubangiji mu kam ba mu muka ce su bauta mana ba amma tastati'una sarfan la yaqdiruna ala sarfil azabi anhu wallahi ba su isa su kautar da azaba da gare su ba gunkin da ka bauta masa bai isa ya hana Allah ya kona ka ba walan tisaran li anfusihim kuma ba su ma sun nemi taimako su ba da kansu kariya ba wa man yazlim minkum duk wanda ya shirka a cikin ku az-zulmu anan bi ma'ana ash-shirk nuziku azaban kabira za mu dandana masa azaba mai girman gaske za mu dandana masa azaba mai girman gaske a wannan aya ta ƙarshe da makaranta Allah ya gaya mana cewa waje Allah ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun rayuwa gaba ɗayanta wato ibtila'i ne jarrabawa ce kuma akan jarrabu mutum ne don aga zai ci jarrabawa ko bai zai ci ba so duk wanda ya zauna a duniya ya sani cewa Allah ya kawo shi ne don ya jarrabe shi ya ɗora maka ibtila'i kala kala daga wancan sai wannan daga wancan sai wannan kana tsallake wannan ka koma kan wancan to idan Allah ya taimake ka ka gane kai Allah ya jarrabe ka ne to shikenan sai ka ci jarrabawar ka ka je ka samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala idan kuma ka fara raki ka nuna a'a kai ba a maka daidai ba ko kuma sai yanda kake so za ka yi to nan ne kuma baka ci jarrabawa ba sai ka fada cikin fushin Allah da azabarsa Allah kare mu wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana na'am وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة نعم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
Allah ya ci gaba da bamu labari dangane da kafirai da irin kafircinsu da taurin kansu da girman kansu waɗanda ba sa wato son gamuwa da ubangiji alladina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa so su haɗu da Allah a kiyama saboda ba sai aikin kwarai ba duk wani kafiri arne ko duk wani azzalimi baya son ya gamu da Allah limaza saboda bai aikata aikin kwarai ba da zai ga Allah din ko zai haɗu da Allah din lami lafiya da haka baya fatan ya ga ya haɗu da Allah to sai suke faɗin maganganu na isgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula unzila alaina almalaikatu ai mu da ma mala'iku aka yi ko mana ba mutane ba in Allah yana so mu bauta masa me yasa zai turo mutum mu ma din da an saukan mana da mala'iku kama unzila ko kama tanzilu alal anbiya kamar yadda annabawan su ma mala'iku ake saukan musu su ce suna ba da labari Allah ya ce to mu ma mala'iku za a turo mana kun gane abin da suke nufi annabawa ba mala'ika yake annabi ba mala'ika yake zuwa ba shi labari ya ce Allah ya ce ba to sai suke ce in Allah yana so izgilanci idan Allah yana so a bauta masa in har Allah yana so a bauta masa ka ji wannan magana in Allah yana so a bauta masa to mu ma ya sauka mana da mala'iku kamar yadda ya saukarwa da annabawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda ake saukar annabawa kamar yadda Allah ya ba da labari a wata ayar قالوا لن نؤمن لك قل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله بذام إيماني با سي أن بامو إرن أبند أكبا من ذنن الله شكين سورة الأنعام إن أنا سومي إيماني تو أتورو من أبند أك تورو النبا أما أتورو من وانا متم وي أتشي مبيش بذامو بيبا إزجلنشي da rashin girmama annabawa da rashin girmama saƙon Allah da rashin gaskata annabawa wannan ɗabi'a ce ta kafirai to shine malamai suke cewa yanzu babu annabawa amma akwai magada annabawa sune malamai da haka duk wanda yake da ɗabi'a yake da sifar girman kai da ƙin karɓan maganganun malamai ko yake yi wa malamai izgilanci ko yake faɗin maganganu na ɓatanci ga malamai na musulunci to da a ce annabawa ma suna wannan zamanin to yana cikin masu karyata annabawa saboda waɗannan malaman su ne magada annabawa iyakaci abin da aka ce idan malami ya yi bayani ka saurari abin da ya faɗa ya taimake ka ya rage maka hanya ya ɗora ka akan hanyar Allah bai barka a cikin jahilci ka mutu Allah ya ƙona ka ba ya ɗora ka akan hanya ta ƙwarai ya ɗora ka akan hanya wacce take ta daidai to me na faɗa da shi me na ƙiyayya da shi me na gaba da shi me na ƙulla masa sharri da makirci babu wakili ne na Allah ya zo ne ya isar da saƙon Allah annabi ya ce al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa fa innal anbiya lam yarisu dinaran wala dirhama annabawa su ba su bar gadan zinari ko dirhamai ba ba su bar kuɗi ba wa inna ma warasul ilma ilimi suka bari da manzo Allah ya rasu babu abin da ya bari sallallahu alaihi wa sallam sai alfadara sai gonarsa ta fadak sai rigar yaƙi silkensa na yaƙi bal ma ya mutu ya bar ana bin sa bashin kwano 30 na abinci haka annabi ya bar duniya ana bin sa bashin abinci da ya ba wa iyalinsa an yi jingina dole sai da aka je aka biya da haka annaba ba abin da suka bari ba kuɗi suka zo tarawa ba wa inna ma warasul ilm ilimi suka bari to annabi ce su malamai magadan annabawa ne kenan sun tsaya ne a makofin annabawa tunda yanzu babu annabawa su isar da sakon Allah su yi haƙuri kamar yadda annaba suka yi haƙuri su kau da kai kamar yadda annaba suka kau da kai kuma su tari ainihin wato dukan haɗari da zai iya fuskantar su saboda tsayawa akan kalmar Allah an kashe annabawa da yawa wallahi da yawa wasu yankan rago aka musu mun sha gaya muku irin su annabi Yahaya kwantar da shi aka aka yanke shi tilas kamar yadda ake yanka rago annabi zakariya shi ma haka yanka shi aka kamar yadda ake yanka rago akwai wanda aka bi su aka buge aka kashe ko wanda aka yi kaza suna nan shi yasa zaka ji qur'ani wa yaqtuluna an-nabiyina wa yaqtuluna al-anbiya'a suna kashe annabawa suna kashe annabawa annabiyina al-anbiya'a an kakkashe da yawa me suka yi siyasa suka fito a'a neman aure ne ya hada su da wani a'a dukiya neman kuɗi a'a me suke yi Allah ya ce annabi ya ce da aka sun malamai za a kashe su zai iya yiwa kashe malami saboda yana kira zuwa ga hanyar Allah ba bakon abu bane ba daman duk wanda ya hawa wannan kujerar ya hawa wannan layin yace zai gaya mutane gaskiya a irin wannan lokaci ai dole ya gamu da barazana ya gamu da tashin hankali ya gamu da abin da za a firgita shi ko a tsorata shi wannan ba bakon abu bane daman an yi kuma tarihi ya riga ya tabbatar da shi amma abin da mutane ya kamata ku gane shine kimar musulunci shine malamai tafiya mai daɗi a addini da rayuwa shine samuwar malamai na Allah wanda suke gaya wa mutane abi Allah abi manzan Allah wanda ba duniya ce a gabansu ba malaman da Allah ne a gabansu ya za su si wayar da kan mutane ya za su si yaye mutane daga cikin kunci da matsi su dawo da su kan haske kan yalwa so idan yana daga cikin illar da makiya Allah suke yi a wannan zamani shine su cire darajar malamai da kimar malamai a zukatan mutane isqatu shakhsiyat ake cewa zubar da mutuncin masu mutunci idan an ga ba isa a raba ku a ce kar ba isa a hana ku a ce kar ku bi qur'ani ba ba za ku yadda ba ba isa a ce ba za ku bi hadisi ba ba isa a ce ba za ku yi sallah ba ba isa a ce ba za ku yi azumi ba to bari a zubar da mutuncin waɗanda waɗanda suke ce muku ku yi sallah bari a zubar da mutuncin waɗanda suke ce muku ku yi adalci bari a zubar da kimar waɗanda suke cewa in kun yi zalunci kun yi zalunci yayin da wanda zai gaya maka Allah sai aka sheƙar da mutuncinsa ya zuba ba ka ganinsa da kima to ai ba wanda zai gaya maka Allah shi ne za ka ji mutum wanda ya fada cikin wannan tarkon sai ce a ba aini yanzu ina ruwana da wani malam ai malaman nan sun lalace ai malamai sun lalace ai ni ba ruwana da wani abin nan ina duk a lalace suke wallahi zamani ya zo sun lalace malamai sun lalace kai ma ka lalace ba yanda za a ce duka an zama mutanen banza dole akwai na Allah dole akwai na kirki to in malamai suka ce aka kai wani kai jahili kace malami ya lalace to kai kuma me kai kai kuma ka halaka kenan to irin wannan wahayi na shaidan bai kamata muna danganta shi ga ashaksiyat almuhimma mutanen da suke da daraja idan mu yadda a nuna mana su cewa wai wulakantattu ne ko tozartattu ba ko a zo a yi abin da za a ci mutuncin wani malami shikenan ana murna ana jin daɗi an keta darajar wani ko an zubar da mutuncin wani gashi nan dai kuna gani kala kala hanyoyi da dama yanda ake bi ya za a zubar da mutuncin masu mutunci a shekar da mutuncin masu mutunci to wannan wata ajanda ce wanda zamani ya zo da ita sai an kula sai an nutsu su malamai su rike mutuncin su kar su shiga harkoki na duniya da za su keta kimarsu da darajarsu su fada hannun jahilai su wulakanta su su tsare darajar malinta su rike riga ta malinta su rike rawani na malinta su rike kalma ta malinta baki mai kyau na malinta su rike wannan Allah ya ci gaba da rike musu darajarsu da kimansu amma yayin da suka bari aka yaudare su aka dora su a layi na jahilai suka kama yin jahilci ko suka kama yin wauta ko suka kama yin abin da 'yan duniya suke yi to an ce nasara kenan akan yakin da ake kokari a samu ayi so jama'a ku yi riko da malaman ku ku yi musu addu'a Allah ya tsare musu mutuncinsu kada Allah ya zubar musu da mutuncinsu duk ɗan kirki yana yin addu'a Allah kare mutuncin ubansa kafin ya mutu ba yanda za a mutu yin sha'awar a ce mahaifinsa Allah ya zubar mai da kimarsa ba zai so mutu haka malaminka uba ne gare ka malaminka jagoranka ne wanda yake ɗora ka hanyar Allah to kar ku manta akwai wato farmaki ta hanyoyi da dama ya za a shekar da darajar ya za a zubar da mutuncin saboda ana bin malamai ne saboda mutuncinsu da kimarsu da tsoron Allahnsu to sai aka zo da wani abu da zai nuna a duniya cewa ai ba su da mutuncin ko ba su da kima shikenan sai a waye gari ba wanda zai ce ku bi Allah ku bi ba wanda zai tsawatar da ku ku tsawatu Allah kiyaye mu Allah tabaraka ta'ala ba mu labari dangane da waɗannan mutane suna cewa annabawansu ai ba za mu taɓa yin imani da ku ba sai an ba mu irin abin da aka ba ku in Allah yana so mu yi imani da ku to ya turo mana mala'iku لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله يعلم حيث يجعل رسالته الله يقول لولا أنزل علينا الملائكة سكتي أي إنما da an saukar mana mala'iku kafiran suke faɗa fanarahum ayanan mu gansu ido da ido kiru da mu ganin annabin tsohuwa fa yakhbiruna su mala'ikun su zo in ana so mu imani da Muhammadu su gaya mana anna Muhammadu Rasulullah cewa Muhammadu a manzon Allah ne aw ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila kamar yadda suka faɗa cikin surar Isra'i ka zo da Allah da mala'ikun mu gani gaba da gaba inna lillahi wa inna ilaihi wai wai ba za su yi imani da manzon Allah ba wai sai Allah ya sauka musu da mala'iku su ce annabin nan fa gaskiya ne kuma mala'ikun ba a boye ba su ga mala'ikun ido da ido suna nuna sa ce wannan muhammadu wannan muhammadin to gaskiya yake wai shine wai za su yadda su imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama a can kuma suka ce ko Allah ya zo ya zo musu da mala'iku da Allah gabaki ɗaya sai an haɗu da Allah da mala'ikan da mala'ikun duk sai an zo na lillahi wa inna ilaihi ko kuma suka ce auna ra rabbana anan ma sun faɗa auna ra rabbana ko kuma sai mun ga Allah Allah ya fito fili a ganshi la ilaha illallah ai ai kafiri bai yi ba ai bai yi ba bai yi ba shi yasa Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw atuwan kabira hakika sun yi girman kai a kawo kansu kuma sun zo da ainihin wato wato wuce gona da iri mai girman gaske Allah ya ce a wata ayar walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktsarahum yajhalun a cikin suratul an'am ai duk wannan abin da suke faɗa wallahi ko da Allah zai zo ko da za su ga mala'ikun wallahi ba za su yi imani ba kai Allah ya ce inda za mu tayar musu da matattu mu tayar da matattu kwantattu a kabarurruka su yi musu magana wa kallama humul mauta mu zo musu da komai su ganshi ya ce wallahi ba za su yi imani ba sai in dai Allah ya ga dama Allah ya ce yau mai raunar mala'ikata ka karanta ikra
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ba sun nemi su ga mala'iku ba Allah ya ce yau mai raunar mala'ikata la bushra yau wa izin lil mujrimin ai duk ranar da suka ga mala'iku to ba su da albishir a ranar in dai sun haɗu da mala'ika to mutuwa ne kawai in kun ga mala'ika ya zo to ka tabbatar zai ɗauki ranka ne yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku to la bushra yau wa izin lil mujrimina waɗannan mujrimai maɓarnata 'yan ta'adda babu albishir a tattare da su babu bushara abinda ake nufi babu ku babu ganin mala'iku la yarawna almala'ikata fi yawmin khairul lahum babu wata rana mai alheri a gare su za su ga mala'ika in dai sun ga mala'ika to ba alheri bane a ranar a gare su amma ranar da za su ga mala'ika to lokacin sai su tabbatar cewa mutuwa ta zo musu a lokacin ne mala'iku za su yi musu mummunan albishir tubashshirhumul mala'ikatu bin nari wal ghadabi min Allah min ar-rahman mala'iku za su yi musu bishara da wuta da kuma ainihin wato fushi daga Allah tabaraka wa ta'ala al-jabbaru mala'iku za su ce wa kafirai a duk lokacin da suka ga su kafirai suka ga mala'iku to ransu ne zai fita duk kafiri idan ya zo zai mutu da musulmi ma in ya zo zai mutu sai ya ga mala'ika da haka mala'ika idan ya zo zai cewa rai na kafiri ukhruji ayyatuhan nafsul khabithatu fil jasadil khabith wannan rai wato lalatacciyar rai rai mabarnaciya ki fita daga wannan jiki kazantaccen jiki jikin banza ukhruji ki fita إلى سموم وحميم وظل من يحمون فتعب الخروج فتا كتفوت جهنم والله ما لا هكا درانا دا دوان كافري إذن زي متو إذن أنزو ذا أشري رانسا هكا أكي قيامس فتا daga wannan jiki kazantaccen jiki fita ki tafi wuta daga karɓar nan za a gaya mai dan wuta ne shi ran sai ya ƙi ya fita mala'iku suna cewa ya fita saboda tsaban son kafiri da rayuwar duniya sai ran ya ƙi ya fita sai ya baje sai ya narke a jikin gangan jikin gabaki ɗaya mala'iku su ce fita fa ran ya ƙi fita sai Allah ce ku ta dukansa wallahi malam fa yadribunahu su yi ta bashi kashi haka ƙur'ani ya faɗa duk kafiri in za a ɗauki ransa sai ya ci uban duka na gaske kashi za a bashi da gaske saboda ran ne zai ki fita mala'iku za su ce fita ukhruji ayyatuha ruhul khabisa min albadan alkhabith fataba fatafarraq fil badan sai ran ya baje a gangan jikin tatafarraqu fil badan sai ya baje a gangan jikin shi kafirin wai shi bai zai fita ba shine Allah ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kai kaga lokacin da Allah yake daukan rai ko mala'iku suke daukan ran kafirai suke zuwa suna daukan ran kafirai mala'iku yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan su a fuskokin su suna dukan su a gadan baya wannan shine sura shine sifan karban ran wanda yake kafiri ne a wata ayar Allah ya daɗa faɗa don ya tabbatar mana duka da kashi da ake ba wa kafiri in za a ɗauki ransa walau tara idin zalimu na fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu ba su tso aidihim yaya kaga lokacin da lokacin da wato waɗannan kafirai suke suke cikin magagi na mutuwa mala'iku sun shimfiɗa hannun suna cewa rai ya fito suna dukansu suna ba su kashi ba su zo aidihim din nan sun shimfiɗe hannayensu a kansu imam ibn kasir ya ce bidarbi ba su zo aidihim mala'iku sun shimfiɗe hannunsu suna ta dukan kafirai wannan kaɗai ya ishe ka ka kyamaci kafirci wannan kaɗai ya ishe ka ka ji cewa kai wa Allah godiya da yasa ka zama musulmi saboda karka zo ka gamu da bala'i ranar mutuwarka malam kafiri baya ganin bakin ciki da tashin hankali irin ranar da zai mutu kafin ya gama mutuwan zuwan mala'ikun in ya gansu za su gaya masa kai dan wuta ne kuma bai isa ya dawo duniya ya ce yaya zai gyara ba wannan shine bakin cikin da arne zai gani wal mala'ikatu basitu aydihim a ce ku fitar da kawukan rayukanku al-yawma tujzauna adabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqqi wa bima kuntum tafsukun akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adabal huni ku fitar da rayukanku yau yau za ku ga yau za a yi muku sakayya da azaba ta wulakanci saboda abin da kusance kuna faɗa bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al wa kuntum an ayati tastakbirun saboda abin da kuke gaya wa Allah ba gaskiya ba sannan kuma kuna yin girman kai kun ki ku yadda da Allah kun ki ku yadda da ainihin mala'ikun Allah yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin ranar da za su ga ainihin wato mala'ikutu a ranar fa mujrimai wallahi babu bushara ba albishir a tattare da su sai dai bala'i amma sabanin halin mumini malam wannan halin kafirai kenan muka faɗa duk kafiri ga yadda zai gamu da bala'i Allah kiyaye amma shi mumini a lokacin da Allah zai zo zai dauki ransa ya Allah ya Allah ya Rabb Allah ka dauki ranmu muna musulmi masu imani Allah ka ba mu kyakkyawan mutuwa ya Allah ka raba mu da dana sani lokacin mutuwa ya Allah ya Allah ka inganta mana iktim lana bi khair Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ya Allah ka raba mu da tafiya ba a sa'a ba ya Allah ya Allah ka samu dace ya Allah Allah ka rabautar da mu ya Allah malam mumini idan ya zo zai tafi duk mumini malamai suka ce almu'minuna yubashsharuna bil khairat ana yi wa muminai albishir da alkhairai wa husulil masarrat da samun abin farin ciki da jin daɗi duk wanda ya zo zai mutu za a yi mai albishir a ce to kai fa ka ji daɗi ka more innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم wannan shine ayar da take bayani akan wato halin mumini wanda ya tsaya akan hanyar Allah mala'ikun Allah suna sauka a gare su idan sun zo mutuwa suna cewa babu tsoro babu bakin ciki albishirinku da gidan aljanna duk mumini idan zai mutu malam za a ce masa albishirinka da gidan aljanna albishir kai dan aljanna ne wanda Allah ya maka alkawari kuma Allah ya ce a gaya maka shine majibincin al'amarinka masoyinka a duniya da lahira kuma a gaya maka a cikin gidan aljannan nan kana da duk abin da ranka yake so wala kun fiha ma tashri anfusukum duk abin da kuke so za ku samu a cikin aljanna wannan wata gara ce nuzulan min ghafurir rahim daga ubangiji mai gafara mai tausayi da jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fada a cikin hadisi idan Allah ya zo daukar ran mumini za a ce ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah kun ga an kafiri ne sai a ce ukhruji ayyatuha an-nafs al-khabitha amma idan mu'mini ne ukhruji ayyatuha an-nafs at-tayyiba fil jasad at-tayyib fita ya ke wannan rai mai albarka mai tsarki daga wannan gangan jiki mai tsarki mai tsafta kin kasance kina raya wannan gangan jiki fita ila rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban fita ya ke wannan rai zuwa ga rahama da jin kai na ubangiji fita ki tafi zuwa ga ubangijin da baya fushi da ke wannan ran mumini duk mai imani da Allah ya masa arzikin mutuwa malam sai da aka yi ma wannan albishir kafin ya karasa zuwa ga Allah tabaraka wataala shi yasa Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء wannan fassara ta farko kenan ta yawma yaronal mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin fassara ta biyu wasu malamai suka ce a yawma yaronal mala'ikata la bushra wato ranar tashin kiyama ake nufi ba ranar mutuwa ba ranar ne za ku ga mala'iku kam iya ganin ku ai a kiyama ba ai ba sai ka nemi ka ganshi ba ai firjik suna nan a zabe ma'aikatan ubangiji tabaraka wata'ala imam mujahid da imamu abdahak suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan maganganu ga baki ɗaya mala'iku a waɗannan ranaku guda biyu da ranar mutuwa da ranar kiyama dole ne akwai su yawmul mamaci wa yawmul ma'adi dole idan za a mutu sai an ga mala'ika ko kafiri ko musulmi sai ya ga mala'ika haka kuma dole a kiyama sai an ga mala'ika kaga ashe babu cin karo tsakanin fassara guda biyu ta yawma yaranal mala'ikata la bushra yawma idin ko dai mu ce yawmul mamat ranar mutuwa ne za ka mala'ika ko kuma mu ce ranar tashin alkiyama ina fata ana fahimta Allah ka ba mu kyakkyawan cika ya rabu mala'ikun nan za su fito fili ga muminai ta tajalla lil mu'minina walil kafirina fa tubashshirul mu'minina bir rahmati wa ridwan muminai in sun gamu da mala'iku za su musu bishara da rahama da daddar Allah amma kafiri fa zai haɗu da mala'ika shi kuma yukbirul kafiri na bilhaibati wal khusran zai ce wa kafiri ka taɓe ka yi asara ka shiga uku ga shi kuma mutuwa yanzu za ta ɗauke ka fara bushira yau mai idalin mujirmi wa ya ƙuluna hijiran mahajura wa ya ƙuluna wasu malamai suka ce mala'ikun ne za su fada kenan wata ulul mala'ikatu hijiran mahjura mala'iku za su rinka fada wa kafirai haramun ne a gare ku babu ku babu rabauta shine hijiran mahjura haramun ne babu ku abin kauracewa ne Allah ya haramta muku rahama kuma Allah ya nisanta ku da jin kayinsa shine wa yaquluna hijiran mahjura asalin kalmar alhijiru a larabci ana nufin alman'u المنع a laraba sukan ce hajar alƙadi an fulanin hajar alƙadi an fulan wato alƙali ya hana wane shine hajar alƙadi ana nufin mana'ahu tasarruf ya hana shi tasarrufi ko da kuɗinsa ko saboda ya ci bashi ko saboda yaro ne ko saboda wawa ne sai a ce hajar alƙadi an fulan kaga alhajaru anan bi ma'ana alman'u kenan shi yasa ake ce da alhijiru hijiru isma'il ko da yake ɗakin Allah ba akwai hijir Ismail ba to me yasa aka ce da shi hijir suka ce li'annahu yamna'u tuwaf an yatufu fihi an ce da hijir Ismail hijir ne ina so in alakanta muku da faɗinsa hijiran mahajura sai can kuma aka ce hijiru ismail me yasa aka ce hijiru ismail saboda yana hana masu dawafi su ratsa shine hijiru ismail ba a so mai yin dawafi ya shiga ta cikin hijir ismail a sai dai biyo ta baya to an ce da shi hijir ne da annahu yamna kamar man'u ismail wurin da wato aka hana mai dawafi ya shiga ya dawafi a ciki an an fahimci wannan ko yawwa akan ce da hankali ma hijir hankalin mutum ma al'aqal ana ce da shi hijir li'annahu yamna'u sahibahu an ta'ati ma la yaliqu an ce da hankali hijiru ne saboda yana hana mai wato mai hankali ya hana aikata ya hana shi aikata abin da bai dace ba to anan wa yaquluna malaman tafsiri suka ce suwaye ne za su faɗa din ad-damir wato yarji'u ila al-mala'ika kenan a'idun ne ala al-mala'ika mala'iku ne suke faɗa wasu kuma malaman irin su ibnu jurayj da ibnu ibnu jarir ya rawaito daga ibnu jurayj cewa wannan mushrikai ne za su faɗi wannan ba mala'iku ba yawma yarawna almala'ikata ay yata'awwazuna min almala'ika kenan wadhalika su larabawa wato suna neman tsari da mala'iku larabawa idan wata musifa ko kunci ko tsanani ya sauka akan wani daga cikinsu suna cewa hijiran mahjura to me ma'anar hijiran mahjura anan kenan mushrikai a ranar mutuwa ko a ranar tashin alkiyama yawma yarawna almala'ikata in sun ga mala'iku sun ga tashin hankali hankali sun ga bala'i to saboda tashin hankali da bala'in da suka gani za su rinka cewa hijiran mahjura to me hijiran mahjura kaman Allah ya tsare mu da wannan masifa Allah ya tsare mu da wannan mana mushrikan ne in sun ga mala'iku sai su tsoruce suna cewa hijiran mahjura ashe dama an gano larabawa in sun ga abu na tashin hankali in sun ga wata nazila in sun ga wata shidda wani abu na kunci da tsanani sai su rinka cewa me hijiran mahjura to su ma ba za su manta da wannan kalma da suke faɗa a duniya din ba za su zo su faɗe ta lokacin da suka zo mutuwa hijiran mahajura kamar wata kalma ce da ake faɗa ina neman a tsare ni kamar mutum yana neman wato ya samu shamaki da wannan bala'i da ya gani na mutuwa ko tashin alkiyama duk da wannan malamai sun faɗi wannan amma wasu malamai suka ce bai dace da siyakin ayar ba wancan na farko fasarar shine ya yafi dacewa to sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu na'am wa qadimna ila ma amilu min amali waja'alnahu haba'an mansura Allah yake cewa muka nufaci abinda suka aikata qadimna ana nufin ataina qadimna ana nufin amadna sai gashi mun nufaci ko mun zo wa abinda suka aikata su kafirai هذا يوم القيامة كنا رانا تاشي القيامة رانا دا الله زي وباي حسابي على ما أملوه من الخير والشر دنغني دا أبن دا سكا أي كتانا الخير كون شر رانا قيامة جماعة رانا لسافي رانا قيامة رانا حسابي رانا قيامة رانا بن ددجي رانا قيامة رانا قوقب قوب رانا قيامة رانا بنك دا دكا وانا أسيري يوم تبلى سرائر rana ce da Allah tabaraka ta'ala zai ce a fayyace komai yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wala yastati'una alqari'atu malqari'ah wama adraka malqari'ah malqari'ah malqari'ah mai kwankwasa ranar kwankwasa alhaqatu ملحقة وما أدراك ملحقة wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala idan ya zo hisabi zai bi kan aikin kafirai ga baki ɗaya zai mai da shi kamar ƙura aikin banza duk wanda ya mutu yana kafiri ba zai tarar da komai ba a wajen Allah babu komai ka san me yasa Allah yana bayar da lada ne ga mai aiki idan yana da imani in kana da imani kai sadaka akwai ladan sadaka in kana da imani da Allah kai kyauta akwai ladan kyauta idan kana da tsoron Allah kana da imani ka yadda da Allah ka sada zumunci za a baka lada amma duk wannan abin da kafiri fa zai bai da lada limaza li'adamil iman saboda bai da imani bai da base ba shimfiɗa tunda bai samu shimfiɗa ba to duk abin da ya yi a banza ne to suka ce to ya za a yin kafiri ya bada kuɗi kyauta ko ya taimako ko wani abu aka ce tun a duniya Allah yake saka masa a duniya sai Allah ya mai sakayya ya bashi dan abun da zai dan babbashi na nan duniya kawai amma a lahira wa ma lahum fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira ai ma lahum fil akhirati min nasib ba rabo ba wani kafirin da zai je samu wani kasan wani abu wai wai a kiyama wai ya bilahi wai Allah zai biya masa za su je su tarar da aikin da suna tsammanin za a musu sakayya imam ibn kasir ya ce saboda su a tunanin sun aikata aiki amma wa qadimna ila ma amilu min amalin za mu zo aikin da suka aikata kowane aiki ne ba ja'alnahu haba'an mansura mun mai da shi kamar kura ya ce saboda faqdi sharti a shari li'annaha faqadat ash-shart ash-shar'i babu sharaɗi na shari'a al-ikhlas babu ikhlasi al-mutaba'a babu mutaba'a duk aikin da aka yi shi ba dan Allah ba kullu amalin la yakunu khalisan wa ala shari'a al-mardiyya fa huwa batil ibnu kasir yake cewa duk aikin da aka yi shi ba don Allah ba kuma aka yi shi ba a bisa tsarin shari'a ba babu lada ku ji wannan magana duk aiki da aka yi shi kowane aiki taimako ne agaji ne meye ne in dai ba a yi shi ba a bisa tsarin shari'a ba ba a yi tunanin Allah a cikinsa ba ba a yi don Allah ba ba a yi koyi da shari'ar Allah da annabi ya zo da ita ba fa huwa batil yace fa amalul kufar la taqlu min wahid min hadaini aiko aikin kafirai daman baya fita daga ɗaya daga cewa nan daman ba ikhlasi daman ba dan Allah suka yi ba so ba ma kafirai ba har mutanen nan da suke aikace aikace duk wanda ya zo ya wani aiki bai sa Allah a ciki ba ka san wasu an musu magana ce a karfa mana magana Allah nan mu ba a masallaci muke ba haka ne da an musu magana Allah a karfa mana magana Allah mu ba a masallaci muke ba malaka ka mana magana Allah nan wa kadimna ila ma amilu min amalin in miliyan dubu dubu ka kashe a banza kai ja'alnahu haba'an mansura batil ne Allah ya ce mun mai da shi haba shu'a'u shams haka wasu suka fassara shi yanda ka san ina kawalwal ne ko kyalkyalin rana din nan kaga abaje yake in ka sa zai kamu idan rana ta bullo ta windo ta dan hasko din nan in ka ce bari ka je da buhu ka ka tare shi bari ka je da buhu ka ɗebe zai ɗebu ko ka ce bari ka kwasa ka tafi da shi ka ɗebi wannan shu'a din wannan hasken ka shigar da shi ɗaki mai duhu ka haska za ka samu to haka aikin kafirai yake da aikin da aka yi shi ba dan Allah ba haba'an mansura akan iya fasar haba'an mansura ina ruwa da aka zubar da shi in ka ɗebi ruwa a kwanan sha sai ka samu nan filin masallaci sai ka watsa shi sai kuma ka dawo ka ce kana so ka tattaro ruwan nan za ka same shi to shine haba'an mansura ko ka samu ruwa yanzu nan ga kunan anan a cikin masallaci a cike sai in ɗauki ruwa cikin kwanan sha sai in watsa shi anan sai in ce kai ku dawo min da ruwa na haba'an mansura ya watsu ya yatse baka isa ka kwashe shi ba to aikin kafirai kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan aya tana nufin cewa akwai mutanen da za su yi aiki a nan duniya su yi tsammanin cewa sun aikata wani abu amma idan aka bijirar da wannan aiki ran tashin kiyama gaban Allah to wallahi ba wanda zai tsallake kwata-kwata babu komai Allah bai zai karɓi wannan aikin ba kwata-kwata ya zama ash-shay'u tafihul haqir al-mutafarriq alladhi la yaqdiru sahibuhu minhu ala shay'in bil kulliyah wani abin da ya watse ya baje ma'abucin su bai sai kamo shi ba kwata kwata masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin shaddat bihi rihu fi yawmin asifin kaji a'maluhum karamadin shaddat bihi rih aikin kafirai kamar toka ne iska ta kwashi toka yanzu in iska ta ɗebe toka za ka yi ta taro shi ba za ka taro shi ba to haka aikin yake Allah kiyaye mu ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ka karanta ne to sai mu dakata anan abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa mun tsaya a wuri mai kyau wallahi daidai gurin yan aljanna kuma Allah ya sa mu ciki Allah ya sa muna da rabo ya rabu ya Allah ka sa mu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh